أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا يهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bari yan uwa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh mun gode wa Allah subhanahu wataala da ya sake dawo da mu wannan rana ta juma'a a wannan masallaci mai albarka wanda yake gidan Alhaji Gida da yake dalibi a bakin kasuwa cikin jihar Gombe za mu ci gaba da karatun mu na littafin alari a cikin mazama Imam Malik muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora za mu tashi a fasali da zai magana a cikin lokuta bismillahir rahmanir rahim malai yace sallah tana da lokuta wanda suke ainihin iyakakku wanda aka iyakance ba makawa a bada sallah a cikin wannan lokuta din saboda fadin Allah madaukakin sarki inna salata kanat alal mu'mina kitaban maquta lalle sallah ta kasance ainihin farilla ne kuma tana da lokaci wanda Allah subhanahu wataala ya farlanta ta akan mu'minai ya wajabta musu a lokaci ko ya zamto lokaci da za a bada sallah ko kuma lokacin da za a rama ta bi ma'ana ko a yi ta a cikin lokaci ko kuma lokaci na ramuwa lokacin da za a bayar a cikin lokaci din shi kuma ya zamto ko zaɓaɓɓen lokaci kama ce farkon lokaci kan lokaci ya ƙure ko kuma a baka samu kai ba saboda laruri na bacci ko mantuwa misali eh wai ma daruriyin ko ya zamto zaɓaɓɓen lokaci ko kuma lokaci na laruri in ba a wannan ba to zai zamto ramuwa kenan mutum su yi ramko malai ya ce al-muhtaru lizuri zaɓaɓɓen lokacin sallan azhar min zawali shamsi ila akhir qama daga lokacin da rana ta yi zawali ta zo tsakiya daga ta fara yin yamma inuwa zai fara yin gabar ta lokaci yana farawa har zuwa ƙarshen tsayin mutum ƙarshen tsayi inuwanka izo daidai da tsayinka wannan shi ne zaɓaɓɓen lokaci na sallan azahar zaɓaɓɓen lokaci na la'asar kuma daga ƙarshen daga tsayinka inuwanka ya zo daidai da tsayinka daga wannan lokaci daga wannan gurin rana tana ƙara gusawa la'asar ya fara shiga kenan misali kamar ce karfe uku inuwanka ya zo daidai da tsayinka lokacin azar ya gama shiga to na la'asar kuma ya fara har zuwa lokacin da rana za ta yi fasi-fasi za ta yi yalo-yalo ta kusa faduwa kenan darurin ainihin azar da la'asar yana ainihin kasancewa ilal gurubi har zuwa faduwar rana daga rana ya fadi ya zanto ainihin mutum in zai yi sallah azar ko la'asar ya zanto ramawa zai yi bai yi su a cikin lokaci ba zaɓe lokacin sallar magariba kuma gwargwadon abin da za a sallata a ciki bayan sharuɗa sun cika zaɓe lokacin a magariba kenan daga rana ta faɗi mutum ya kama ruwa ya yi alwala ya yi sallan shi kenan lokacin ta bashi da wani tsayi zaɓe lokacin sallan isha'i kuma daga ainihin jajajajen nan da yake jikin gajimare in rana ta faɗi za ga jikin gajimare gefe-gefe ya yi jajajaja to daga wannan jajajen ya ɓuya shi na ce masa shafaƙi daga ya ɓuya shi kenan lokacin sallan isha ya fara har zuwa ɗaya bisa ukun daren farko bi ma'ana in ka raba dare kashi uku to kashin farko duk lokacin sallan isha ne daga wannan abun ya ɓuya kamar misali ce har zuwa kusan karfe tara duk lokacin sallan isha ne wa daruri ma darurin ainihin magariba da isha kuma yana ci gaba har zuwa fitowar alfijir wannan kenan akwai hadisin abdullahi bin umar allah ya kara masa yarda ya ce manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waqtu zuri idza zalati shams lokacin sallar azhar in rana ta yi zawali wa kana zillu rajuli ka duli qamatihi innuwan mutum ya kasance kaman tsayin ainihin tsayuwansa matukan la'asar bata halarto ba lokacin sallar la'asar kuma lokaci ne muktari matukar rana ba ta yi yalo-yalo ba wannan kenan kuma akwai hadisi abu hurairu Allah ya kara masa yarda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya riski raka daya kafin rana ta fadi ya riski sallar la'asar gurgurdon raka daya kafin rana ta fadi ya ce hakika ya riski sallar la'asar wannan bukhari da muslim duka sun rawaito shi akwai hadisi abdullahi bin umar kuma dan abdullahi bin amr ibn al-as ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a waqtu salatul maghribi za ga bata shams lokacin sallan magriba idan rana ta fadi malam yaskudu shafaku matukan wannan shafaki jajajajen yalo yalon nan bai saraya ba amma daga ya buya shikenan lokacin sallan isha kuma ya fara wannan hadisi akwai hadisin Aisha kuma har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi magana a cikin sallan isha yake fara yake cewa salluha fi ma baina ayyajiba shafaqu ila sulusil layli ku sallace ta ainihin tsakanin buyo wannan shafaqi din har zuwa sulusil laylil awwali ka raba dare kashi uku kashi na farko duk lokacin sallan isha ne daga wannan jajajen ya buya har zuwa har zuwa farkon ukun dare kamar karfe 9 da kamar yadda muka faɗa da su wannan kenan malai ci gaba da cewa wal muhtaru li subhi min al fajr ila al isfirari zabe lokacin sallan asuba kuma daga fitowar al fijr har zuwa gari yayi haske duka lokacin sallar zarar wa daruri larurin sallan asuba ila dole shamsu da gari yayi haske to laruri asuba ya shiga duka laruri ne har rana ya fito daga rana ya fito ya zanto ramko ita wal qada fil jami'i ma wara zalika bi ma'ana ramuwa a cikin duk abin da aka faɗa shine koma bayan wancananka bi ma'ana duk abin da yake bayan laruri sunan shi mene sunan shi ramko duk abin da ba muktari ba ba laruri ba mutum bai sallah zababben lokaci ba bai ta cikin lokaci laruri ba ya zamto ramko misali azhar da lasar mutum bai su kafin rana ya fadi ba rana tana faduwa sunan shi alqada ramuwa mutum zai magriba in mutum bai yi ba a cikin lokaci alfijir ya keto cikin dare ma bai a cikin laruri ba alfijir ya keto to shikenan ya zamto ramuwa zai sallan isha ma kai bai yi ba har alfijir ya keto ramuwa sallan zuwa bai yi ba har rana ya fito sunan shi ramuwa shine wal qada fil jami'i fil jami'i ma wara zalika a cikin dukkan salloli din wannan kenan a cikin bayani a cikin sharhi yana ba da ainihin shaida na hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke zuwa ya kawo hadisai da yawa daga ciki yake cewa wanda ya riski raka ɗaya daga cikin sallan asuba kafin rana ta fito hakika ya riski asuba a lokacin sallan asuba har yanzu wasu sassalin yake cewa matukar rana bai fito ba duk lokaci ne haka dai akwai hadisai da dama a yake cewa kuma har yanzu man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha la kafarata laha illa zalika duk wanda ya manta sallah sai sallace ta duk lokacin da ya tuna ba wani kafara da zai ya ba wani kafara da zai kankare masa ainihin wannan rashin sallah da bai yi din ba sai wancanan ka bi mana rama ta kawai zai karya ce lokaci na muktari ya wuce laruri yanzu ya ranto ramu ko a'a yayi kokari ko da lokaci ya wuce yayi ya ainihin a sallaci wannan sallah din wannan bukhari da muslim su rawaito wannan hadisi wannan kenan sannan akwai hadisin Jabir Allah ya kara masa yarda hadisi mai tsawo wanda ya ce lalle annabi sallallahu alaihi wasallam malaika Jibril ya zo masa ya ce masa ka tashi kai sallah sai ya sallaci sallan azhar yayin da rana ta yi zawali sannan ya zo masa da la'asar ya ce masa ka tashi kai sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar la'asar yayin da inuwan kowane abu ya zamto ainihin ya zo daidai da tsayin shi a ko kuma a ya ce tsara zilluhu mislau inuwansa ya zo misalin shi sannan ya zo masa da magariba ya ce masa ka tashi ka yi sallah na da sallan ya yi sallah yayin da rana ta faɗi sannan ya zo masa da sallan isha ya ce yi sallah na da sallan ya yi sallah yayin da wannan shafaƙi ya lelon nan ya buya na da sallan ya sallah ya sallan isha sannan ya zo masa da asuba ya ce masa ka tashi ka yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah yayin da alfijiri ya keto ya haske sannan ya ce masa auƙalahi na sada alfajir yayin da alfajir ya tsinkayo to sannan ya zo masa da safe kuma ya zo masa lokacin sallan azahar ya ce ka tashi kai sallan sallan ya yi sallah yayin da kowane inuwan kowane abu ya zanto ainihin kwatankwacinsa ya zo masa da al'asar ya ce ya yi sallah yayin da inuwan kowane abu ya zo ya ninka sa sau biyu salar la'asar imana inuwan mutum ba wai ya wuce tsayinsa da kaɗan ya yi salar la'asar ɗin ba sanda inuwan ya zamto ya ninka ainihin ɗan adam sau biyu misali mutum ya tsaya a rana inuwansa ya zo daidai da tsayinsa sau biyu a irin wannan lokaci manzo sallam ya salar la'asar a rana ta biyu kenan sannan ya zo masa da magariba waktan wahidan lam yazul an lokaci daya bai gushe gabarinsa ba ya zo masa da isha yayin da kusar rabin dare ya tafi kasan kusan rabin dare ko kuma a cikin hadisi yake cewa ɗaya bisa ukun dare sanin sassalan ya yi sallan isha kamar misali a ce kusan karfe tara haka in an raba dare kashi uku yayin a ce misali lokacin zafi ko a ce lokacin hunturu saboda yanayin rana wani lokaci kaga dare ya fi yawa wani lokaci rana ga ya fi yawa sannan zo masa da asuba ya sallaci sallan asuba yayin da gari ya yi haske kwarai da gaske ba wai lokacin duhu sosai ba a gari ya yi haske sannan ya ce masa ka tashi kai sallan sassan ya sallaci sallan asuba sannan ya ce tsakanin wa'annan lokaci ne bi ma'ana tsakanin wa'annan guda biyun lokaci ne kaga misali a sallan azhar ya zo masa lokacin da rana ta yi zawali farko farko yayi a rana na biyu ya zo masa lokacin da kamar inuwan mutum ya kai tsayin shi ba farko-farko ba kenan to wannan yana nuna mana tsakanin a ainihin farkon gushewar rana lokacin da ta yi zawali da kuma ainihin inuwan kai kai daidai da tsayinka tsakanin wannan duka lokacin sallan azhar kamar sallan isha ma kaga kenan lokacin da wannan shafaki ya buya lokaci yana farawa har zuwa ɗaya bisa ukun dare to tsakanin wannan ɗin da buyansa zuwa a raba dare kashi uku na farko mutum ya ɗauke shi a tsakanin wannan lokaci ɗin to duka lokaci ne muhtari na sallan insha'i in mutum bai samu ya yi a wannan ba kaga zai iya yi kafin lokacin luri ya shiga kuma rawaito daga bukhari an naƙalto ya ce wa huwa huwa saushen fil mawaqit wannan shine mafi ingancin abu a cikin lokuta malam mai alar ya ci gaba da cewa wanda ya jinkirta sallah har lokacin ta ya fita yace zunubi mai girma yana kan shi sai dai ya kasance mai mantuwa mantuwa yayi ko kuma ainihin a bacci yayi wannan kenan ba so mutum ya jirkinta sallah ya rafkana gabarin sa kamar yadda Allah ya ce allazina hum satin sahun ya ce su ne wanda suke jinkirta sallah gabarin lokaci har sai lokaci ya fita ya ce duk wanda akwai hadisi kuma na nufal dan mu'awiya Allah ya kara musu yarda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda sallah ta kubuce masa ta wuce shi kaman ainihin ya rasa ahalinsa da dukiyarsa ne gaba daya a da haka ba a so lokaci ya zo ya wuce mutum bai yi sallah ba wannan kenan kuma akwai hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda amin ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wanda ya hada yayi jami tsakanin salloli guda biyu ba tare da uzuri ba hakika ya zo wani babi daga cikin ainihin babi na kabair ya zo wani kofa daga cikin kofa na manyan laifuka wannan kenan amma idan jinkiri ya kasance mutum ya jinkirta sallah ne saboda wani uzuri kamar bacci ko kuma mantuwa ko waninsu to hakika faɗin manzala sallallahu ya bayyana cewa rufiya an ummati al-khata'u wan nisyan yace kuskure da mantuwa an dauke shi gabar al'umma na bi ma'ana an dauke musu alƙalami ba za a rubuta ba wannan kenan sannan malai ya ci gaba da cewa ba za a sallaci nafila bayan sallan asuba ba a wannan lokuta ba a yi nafila bayan sallan asuba ba za a yi nafila ba har sai rana ta daga hakanan bayan sallar la'asar ba za a yi nafila ba har sai ainihin magriba ya yi hakanan bayan fitowar alfijir ba za a yi nafila ba sai dai illal wirdi lina'im a anu shi ne ainihin wanda bai samu ya yi nafilfilinsa ba da daddare ya saba yi bai samu ya yi ba to wannan kan ba laifi eh inda alfijir ya ke dodin zai iya yi amma kada zamto ya bi jikin ya sai yana da nauyin bacci to ya ringa yin nafilansa da wuri kafin ma ya kwanta wannan kenan sannan ya ce idan liman ya zauna a kan mimbari ranar juma'a in mutum ya zauna a kan mimbari ranar juma'a liman ya zauna a kan mimbari to shi ma mutum ba zai nafila ba amma in ya fara din ya yi raka ɗaya liman ya shigo to ba zai yanke ba sai ya ƙari wannan raka ɗin to da haka liman ya zana kan mimbari bayan nafila haka nan bayan sallan juma'a ba a so mutum ya tashi yana fila a cikin masallaci hatta ya khurja min almasjid har sai ya fita daga cikin masallaci wannan a cikin bayani malam ya kawo yake cewa lokuta da aka hana nafila su ne wanda malam ya faɗa ga ainihin shaida nan da dalilai daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ainihin salli salatar subhi summa aksir ani salati ta talwa shamsa wa tartafi'a ka takai kai sallan asubahi sannan ka takaita karkai wani nafila karkai wani sallah har sai rana ta fito ta daga domin rana tana tsinkaya ne tsakanin kahon shedan a wannan lokacin kuma kafirai suke mata sujjada wannan Ahmad da Muslim sun rawaito shi kaga na farko kenan na sallan asuba ba a yi nafila in an yi sallan asuba har sai rana ta fito sannan akwai hadisin sa'idin annabi sa'idin radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'da salati al-asr hatta taghruba ash-shamsu wa la salata ba'da salati al-fajr hatta tadla ash-shamsu sai ba sallah bayan sallar al-asr har sai rana ta fadi sannan ba sallah bayan sallan asubai har sai rana ta fito wannan bukhari da muslim sun rawaito shi na uku akwai hadisin ibnu umar yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace ba a yin sallah bayan fitowar al-fajr sai dai rak'atai al-fajr guda biyu kenan غير أنه يجوز لمن نام عن حزبه أو يرد الذي تعده من الليل sai dai wanda ya saba yin hizbinsa ko wiridinsa da daddare ya saba yana yi to shi kan an halatta masa zai sallace ainihin abun da bai yi da daddare din ba tsakanin fitowan alfijir da kuma farko-farkon gari ya yi haske to nan kan an halatta masa ya saba yana yi kullum sai makara bai yi ba bacci ya rinjaye sa to ko da alfijir ya keto zai iya kare sa wannan nafilfilin nasa wannan kenan sanan na hudu akwai hadisin sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda yace manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duk wanda yayi bacci ga barin wuridin sa ko kuma ya manta bai yi ba sai sallaci wannan abin da ya manta din idan ya tuna kuma idan ya farka daga wannan baccin nasa sannan na biyar akwai hadisin umar ɗan kaddab allah ya kara masa yarda ya ce duk wanda ya bacci ga barin hizbinsa da daddare ko kuma wani abu daga ciki to ya yi shi ya karanta shi tsakanin sallan tsakanin alfijir da sallan azhar a sai karanta shi kai sai ya karanta shi tsakanin fitowar alfijir da sallan azhar ya ce to za a rubuta masa kaman ya yi shi da daddare ya saba yana yi da daddare to bai samu ya yi ba hizbinsa da yake yi to sai yi shi daga ainihin sallan asuba zuwa sallan azhar a wannan lokacin yayi to za a rubuta masa ladan kaman yayi da daddare ne hakan nan a cikin muwadda ibn shahab ya ce fitowar liman yana yanke sallah maganansa kuma yana yanke ainihin magana bi ma'ana fitowar liman domin huduban juma'a yana yanke sallan mutum mana ba a yin nafila haka nan maganansa bi ma'ana fara hudubansa kenan akan mimbari bayan an yi kiran sallah shi ma yana yanke dukkan wani magana mutum kare magana a wannan hali din wannan kenan wannan yana nuni akan yin kawaici da yanke sallah yayin huduban sallan juma'a ba wai ra'ayi bane sunna ne wanda ibnu shahab ya kafa hujja da shi wannan kenan sannan akwai dalili na rashin yin nafila bayan sallan juma'a na hadisin ibn umar Allah ya kara masa yarda ya ce manzo Allah sallallahu ya kasance yana sallah bayan sallan juma'a raka'a biyu amma fi baiti a cikin gidansa yake yi ba masallaci ba sannan akwai lafazi na musul ya ce fa kana la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarifa fa yusalli rak'atayn fi baiti ya kasance baya yin sallah bayan sallan juma'a baya yin nafila har sai ya juya yayi sallah ya tafi a sai je yi sallah a cikin gidansa sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuni akan cewa sallallahu alaihi wasallam yana kasa yana juyawa ne bayan idar da sallan juma'a saboda Allah ya faɗa cikin alƙur'ani kita fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi in an idar da sallah ku watsu a bayan ƙasa ku tafi ku je ku nema daga cikin falalan ubangiji a yace wa kana abu hurairah idza salla bin nasul jum'ata saha bi hadhihi al-aya fa yatabadaru an-nasu al-bab ya ce abu hurairu ya yi ma mutane sallan juma'a in ya jagoranci mutane sallan juma'a sai ya ainihin daga murya da wannan aya sai mutane su yi gaggawa su tafi bakin kofa suna fita su bazu su je su nema daga cikin falon ubangiji ya ce amma rama abin da ya wuce mutum sallan da ta wuce mutum bai yi ta ba har lokacin ta yi fita ya ce wajibi ne duk lokacin da mutum ya tuna kowane irin lokaci har lokacin da bayan nafila bayan fitowar alfijir ko bayan sallah asar za ka rama kowace irin sallah ne nafila ne da aka ce ba za ka yi a wannan lokuta ba saboda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man nasiya salatan falyusalliha idza zakara duk wanda ya manta sallah ya sallace ta idan ya tuna la kafarat ala illa zalika ba kafara ga reta illa zalika sai wancan nan ka bi mana sai dai mutun ya aikata ta yayi ta din kawai shine kafaranta duk lokacin da mutun ya tuna kare ce a ai bai sallah ba lokaci ya wuce kawai zai ce astaghfirullah shikenan a'a yayi ta kuma yayi istighfari a wannan hadisi bukhari da muslim duka sun rawaito shi insha Allah za mu tsaya a nan guri muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gafara Allah ya jikan mu ya jikan iyayen mu ya jikan malaman mu ya saka shana mu da alkhairi wa sallallahu al-fatihil khatim wa ala alihi amin darul azim فاتحة سورة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين